سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره أصفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي وقام الناس معه وليسوا على ما فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ أرنام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فآتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يدعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسير بن حضير رضي الله تعالى عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا الإقدى تحته وانا كنا كتاب وانا كنا التيمم التيمم لغة شيني القصد نفاتا كنا نفاتا أبو كوكما نفاتر abu kamar yadda ubangi subhanahu wataala ya ce wala tayammumul khabitha minhu tunfiqun wala tayammumul khabitha bitayyib saboda haka kenan aka ce at-tayammum shine kenan al-qasd sabanin kuma a shari'a shine kenan sarki wanda yake tahara at-turabiyya tashtamilu ala wajhil ala mas'il wajhi wal kaffayn sarki ne wanda yake na kasa ya kumshi shafar fuska da kuma tafiffika taimama khususiya ce ta al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun tantauna akan menene matsayin ta rukhsa ce ko kuma azima ma'ana wani rangwame ne ko kuma a wani umarni ne daga umarni da Allah subhanahu wataala ya yi ma bayi suka ce ga haƙƙin wanda ya nemi ruwa ya rasa kenan azima ce ga haƙƙin kuma wanda yake da wata illa rukhsa ce kamar maridan kenan shi rufusa ce kamar wanda yake shi kuma kenan wanda yake musafir wanda bai samu ruwa ba shi kuma azima saboda kaga tilas zai yi amma ba wata larura bace ta jaza mushi yin wannan kitab at-tayammumi an aisha radhiyallahu anha daga aisha uwar mu'mini Allah kare yarda a gare ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar maki sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha Allah ya fara yarda a gare ta qalat aisha tace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun huta tare da manzala sasafi ba'd ashab asfari a bangaren bulaguro daga bulaguro na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna halaccin yin bulaguron mutum tare da iyalin shi halaccin yin bulaguro na mutum zai tahiya ya dauki iyalin shi su tahi bulagurokin a tare sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha wata ruwaya take cewa lokacin in Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bulaguro aqra'a bainan nisa'i yakan yin qur'a tsakankanin matan shi fa ayyata hunna kharaja samuha kharaja safara ma'a duk wanda ya zama sunanta ya fito sai ayi bulaguro tare da ita wannan kuma cika adalci ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bil baida har sai da muka zamanto mun samu kanmu a baida baida wani daji ne wanda yake daga dazuzzuka na makka yana kusa da zulhulaifa radiyallahu anha saboda ka aubi zatul jaysh ko kuma zatul jaysh zatul jaysh shi ma yana tsakanin makka da madina tsakanin makka da madina in qata aqdulli a lokacin sai wata tsakiya ta ta zamanto ta cire in kada sai ta cire iqlilli tsakiyata sai ta zama kenan ta balle kaga tunda tsakiya tana da madantsa in ta balle kaga me za ta yi faduwa za ta yi zo a wata ruwayar tana daga kenan daga zafar min iqdin zafar daga kenan dutsi wanda yake ne yankin zafar yake ne a kenan abin na a yaman kawai misali ka ce zinariya ta shaɗu misali kaga ta yake kaza to haka shi ma dutsi ne daga duwatsuna wanda ake samarwa a nan gurin to shine sai a yi ziri kenan a yi tsakiya da shi kudin shi malamai suka ce kimanin dirhami goma sha biyu kaga yanzu misali tsakiya wannan da ake ta dutse ana yi kaga bata da tsada akan wadda take ta abin nan ba kamar sula sassa alaltimasi sai maki sara sai ya tsayu akan nemo wannan tsakiya kin wannan ya nuna kulawa ta maki sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake son jagora ya zamanto ya kula da maslaha ta daidaikun kenan mabiyan shi daidaikun al'umma shi kenan sannan kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya dan nemo wannan abin duba da dukiya ce ba barin kenan to zarta dukiya koda kuwa ana ga kadanci wa qaman nasu ma'ahu mutane ma suka tsayi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai aka tura wasu suka je nema kuma sai aka takace su wale su alama'in amma gurin da aka tsaya babu risha fatan nasu ila abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu a lokacin ganin cewa an yada zango a gurin kuma wannan dutse na wannan tsake ake nema gashi kuma ba ruwa gurin mutane kuma inda aka yada zangon ba gurin ruwa bane fatan nasu ila abi bakar da siddiq radiyallahu anhu sahabbai suka yi tattaki suka zo gurin sayyidina abubakar faqalu suka ce ala tara ma sana'at aisha baka ga abin da aisha ta aikata an jingina aikin zuwa gare ta saboda sababin ta ne ya zaman to kenan an tsaya sababin tozarta kenan dukiyarta ala tara ma sana'at aisha baka ga abin da aisha ta yi baka ga ai ba ita ba ta tsaye da mutane to amma sababin tsakiyarta ce ta zamanto kenan ta ta bata shi yasa aka iya da zango din kamar yadda can gurin tace in qata iqdul sai tsakiya ta ta zamanto kenan ta cire alhali kuma tsakiyar mallakin asma ce aro ne tai to amma kaga in ka ara abu kenan kai da yanzu abu yake wajen ka zuwa ga za a jingina kenan zuwa gare ka saboda haka shi yasa ya tace iqdul amma ba asali mallakinta bane asali aranta sai wajen asma radiyallahu anha ala tara ma sanat aisha baka ga abin da aisha ta aikata ba kaga nan gurin kawo aran mutum wajen ma'aikin shi tunda ya suka tattaki suka zo suka samu sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu suka gaya mushi da kuma girmamawa su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala tara ma sanat aisha baka ga abin da aisha ta aiwatar ba aqamat bi rasulillah sallallahu ta tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam wan nas da kuma mutane walaysu alama'in kuma gurin da aka tsaya babu ruwa walaysa ma'amma kuma tare da su babu zurin ruwa faja abubakar radiyallahu anhu sai sayyidina bakar yazo wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'ur ra'sahu ala fakhifi qadam annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora kansa saman cinya ta qadam amma barci ya dauke shi sallallahu alaihi wasallam faqala sai da abubakar sai ce da ni in ji aisha habasti rasulallah salasar wannas kin dakatar da ma'ana kin tsayar da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma rabuwar sahabbai wale su alama in gurin da aka tsaya babu ruwa wale sama'ahum ma kuma tare da su babu ruwa fa qalat aisha radiyallahu anha aisha tace fa atabani abubakar sai da abubakar sai dinga mun rarauka wa ƙara ma sha Allah an ya kula ya faɗi abubuwan da Allah ya so ya faɗi na daga yi mun faɗa da kuma zargina da ɗora laifi a kaina waje ala ya ta'uni ni biye da hifi khasirati sai zamanto ya ta'uni ni yana zungura ta biye da idanun shi fi khasirati a tsatsona duba da yana zungura ta kar ya zamanto kenan me annabi sallallahu alaihi wasallam ya harka sannan kuma ƙasa ƙasa sai zamanto yayi mata dauta kenan yayi mata rarauka wala yamna'uni min at-taharruki ba komai ya hana ni ba girgizawa kaga da ita da sayyidina bakar radiyallahu ta'ala anhu da ita aisha radiyallahu anha dukkin su gabaki ɗaya ne hijrami da kuma girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sayyidina abubakar bai zama to ba kenan ya dake ta tunda bai shi ce wannan yake nuna ya halitta baba ya je gidan fiye shi ya zane ta ya bada ya mata fada duka wannan ababe ne na ladabtarwa ba an hau tudun mun tsira ba ne ban ta yi ba daidai ba bai hanawa ya je ya zane ta ko wani wa babbadan ya je ya zane kanwashi duka wannan ba laifi ba ne wadan ladabtarwa e kaka ce ya zo ya da ke matata in ka saki ka kuma shigowa gidana a ai daidai ta zaman ne ake yi saboda haka ba laifi ba ne ba wannan fala yamna wani min at-taharruki ba komai hana ni in girgiza ba illa makana rasulullah sallallahu sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin shi ganin cewa kanshi yana saman cinya ta kenan zungurar da yake mun caccakar da yake yi mun ya kai kenan zan iya zan zan iya girgiza zan iya kaduwa to amma yin haka nan din sai zama kenan me na farka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wanne yasa sai ta dake sai ta shanye a wani gurin ma take cewa kamar in mutu amma sai ta dake ta shanye saboda matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma sai da na bakar sai ta kaita abu sa zunguran nata ta baya da kuma yin magana ƙasa ƙasa kar ya zama to ya katse ma manzo sallallahu alaihi wasallam barcin shi faƙamar sula sassahi da asuba a ragai da ma'i ma'aiki salasalam sai ya tashi hina asubaha lokacin da yawa ya gari a ragai da ma'i kuma ya harka amma babu ruwa fa an zala na ayata ta yammumi sai ubangi subhanahu wata'ala ya sabkar da ayat taimama wadda take cikin suratul ma'ida kamar yadda ya zo a wata ruwaya fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku nufaci guri wanda yake tsarkakeke sai kuma ku shafi fuskokinku ku shafi hannuwanku minhu daga wannan guri kin wanda yake tsarkakeke na ƙasa فقال أسيد بن الهضير أسيد بن الهضير رضي الله تعالى عنه إيه daga cikin sahabbai إيه daga annuqaba waɗanda kenan suka yi tawaga gurin manzo Allah sarsan wakilai na al-ansar wanda ya rasu hijira ta manzana sallallahu alaihi wasallam shekara ta 20 daidai iya daga kuma karama shi lokacin da yana karatun alkur'ani ya dinga ga wani abu na inuwa gehe ga dan shi doki yana samarya manzana sallallahu ce ai wannan mala'iku ne ma hiya bi awwali barakatukum ya ala abi bakar wannan ba shi bane kadai farko albarkar ya sayyidina abubakar kai da iyalanka qalat tace fa ba'athna al-ba'ira shi usayd yana daga waɗanda aka tura neman wannan tsakiya ne to kaga jinkirin da aka yi sai zaman to ashe alkhairi saboda sababin jinkirin sai ubangi subhanahu wata'ala sabkar da aya ta sauƙaƙa ma al'umma a lokacin da suka nemi ruwa babu ma'ana tsayawar da kuka yi bata lokacin da kuka yi sai zaman to kuma gurin babu ruwa to al'amarin ya zamanto alkhairi ya zamanto albarka ta yadda aka samu rukusa gare ku da kuma ragowar dukkanin musulmi gabaki da qalat tace fa ba'athna al-ba'ira sai muka tashi raqumi allazi kuntu alayhi wanda nake kai fa asabna al-iqda tahtahu kawai ashe a karkashin shi ma tsakiyar take raqumin yana tashi sai aka gashe tsakiyar tana karkashin shi wannan raqumi din wannan ya waru a shekara ta biyar ko kuma ta shida da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sasabani na malaman sira ya waru a gazuwa ta banin mustalaq ma'ana gazotul murisi gazotul murisi a shine wanda kenan a wannan lokacin ne al'amarin ya faru wasu suka ce wannan ya waru kenan a bulaguran da aka yi wanda munafikai suka mana na Aisha yarbe wasu kuma suka ce a wannan bayan yin yarfan ne duba da dalilin da yake nuna cewa bayan yarfan ne ruwaya ta abul qasim at-tabarani wanda sayyidina bakar yake cewa fi kulli marratin takunina ana'an a kowane karo kina zamantawa wahala ga al'umma kenan me saboda abin da ya faru a can baya a wata ruwaya kuma ta daga abdullahi ibn zubair daga aisha take cewa lamma kana min amr iqdima kana al'amarin tsakiya ta da ya zamanto ya faru wa qala ahlul ifki ma qalu wanda suke ma'abuta kage suka hudu maganar da suka hudu kharaitu ma rasul sai kuma muka wata tare da maki fi ghazwa ukhra a wani yakin na daban fa saqata aidan iqdi kuma dai sai tsakiya ta ta bace hatta jalasa nas alal timasi har mutane suka zauna akan nemawa fa qala abubakar sai sayyidina bakar yace ya bunayya fi kulli safarin takuni na ala'an alal nas a kowane bulaguro kina zamantawa wahala ga mutane dama an yi bulaguro tsake ki ta faɗi yanzu ma kuma haka fa anzalallahu rukhsa fi taymun sai Allah ya sabkar da rukhsa sai sayyidina Bakar ya ce eh ce innaki la bara la mubaraka lalle ke mai albarka ce akan kenan wannan al'amari da ya zamanto ya faru saboda haka malamai suka ce bacewar tsakiyar kenan sofi ya faru kenan akwai wanda ya faru na hadisatul ifk wannan kuma ya faru ne kenan bayan wannan hadisa din ne aka ƙara yin bulagurokin wasu kuma suka ce a bulaguran ne dai guda ɗaya al'amarin ya faru tare kuma da sarkar da ayakin ta taimama a bisa kenan sabani na malaman sira dangane da ita wannan qadiyya wannan dai ya nuna asalin shar'anta kenan taimama shekara ta biyar ko kuma shekara ta shida sannan kuma ana dawowa daga ghazwatul mursi ko kuma kenan banul mustalaqi a hanyar dawowa ne al'amarin ya zama ya faru sai kuma daraja da kuma da kuma fadla ta waɗanda suke kenan iyalin sayyidina abubakar da kuma sayyidina abubakar da ma ita aisha radiyallahu anha da kuma yanda sahabbai na maki sallallahu alaihi wasallam suke matsar girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba su tunkara shi akan wani al'amari ko da kuwa al'amarin suna ga hakanan in bai yi musu daɗi ba sannan kuma kamar yadda aka haɗi kaiwa ƙaran mutum zuwa ga mahaifin shi da kuma ƙoƙarin ɗaukan mataki da shi ma'ayi zai ga wanda yake ga yayi ba daidai ba ga al'umma ko kuma aka kawo mashi ƙara akan wannan saboda haka shi ma yana nuna mana kenan yin hakanan yin sannan kuma sau da haka imam bukhari ya fitar da wannan a gurare daban-daban kitabun tayammum dai babu idza lam yajid lam yajid ma'an wala turaban in mutum bai samu ruwa ba ko kuma ƙasa su waɗancan wanda aka aika su je neman sau da haka a can da suka je kaga da suka tafi sai zamanto babu ruwa sannan kuma ba a sabkar ba da ayar taimama akwai wanda su sun tahi nema a inda suka je ba ruwa sannan kuma ba a sabkar da ayat taimama batun da sai bayan sun dawo ne kuma suka samu cewa an sabkar to mutum zai nan gurin shi ne malamai suka zo da maganganu guda hudu wasu suka ce kawai haka yanzu saboda fata Allah mustaqatu kai ne lokacin sallah ya babu ruwa kuma gurin da kake ba mamaki duka daki ne wanda yake shahehe ko kuma na karhe ko kuma na wani dai aluminium ko kuma tal misali kake ciki ga lokacin sallah yayi babu ruwa tare da kai kuma ai kaga gurin ba dutse bane ba ko kuma laka ko katanga saboda haka to kaka za ka yi a nan gurin shine aka hakaito maganganu guda hudu a mazhaba ta Imam Malik wasu suka ce zai yi ya rama wasu kuma suka ce a kawai zai yi ba sai ya rama ba kenan zai sallashi a haka nan wa alaikum salam eh a nan gurin kenan ba to ai babu gurin da zai taimama din tunda karhe ne ko kuma roba ko na makamci haka haka a fadail sahaba ya maimaita shi babu kaulin nabi law kuntum muttafidan khalila saboda a tahiyar sai wani yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nas ilayk wane ne fi kaunatuwa gurin ka saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai yake ce Aisha sai kuma wa sannan kuma yace Abuha minar rijal kenan sai kuma yana nuni akan fadla ta babu na fadla Aisha nan ma dai ya kawo shi kaga wannan ya nuni yana daga daraja da kuma fadlan Aisha a sababin kenan tsayuwa dan neman a dukiyarta sai zamanto an sabkar da aya wadda take nuna rangwame ga al'umma haka kuma a suratul nisa babu wa in kuntum marda aw ala safarin shi ma ya maimaita wannan haka suratul maida babu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan cewa fatayamma musu aidan da wannan ne dukkanin malaman fiqh suka tai akan cewa lalle niyya farilla ce a taimama ma'ana tana daga cikin kenan abin da yake tilas ne a taimama saboda fatayamma musu aidan tayyiban haka kuma tayyiban kenan guri wanda yake tsarkakeke sa'idan wannan kuma shine dalilin wanda su kuma suka tai akan cewa duk abin da yake ban kasa ko dutse ko laka duka za a iya taimama a kitabun nika babu isti'aratu siyabi lil arus wa ghayriha amarya tana iya aran tufafi ko wani tufafi ma dan yin kwalliya da shi kamar misali da ake aran riga ta angwanci da misali to za a iya misali amarya ce ta je ta dauki hayar zinariya a dauki hayar kaya masu tsada dan saboda kawai ta yi satin amarci ko kuma a adara amarci ko kwana biyu kenan ba laifi bane ba wannan ko kuma ara a wajen wata duka ba laifi bane ba don misali ta ara da suna amma aran ne kar ta zamanto ta yi mai daban wani naka ko ta nuna ma mutane kenan mijinta ya saya mata ko kuma ita ta saya kuma daga nan ba ƙara gani kaga nan sara sai ce almuta shabi'u bi malamin fakala bisi sau bai zuru wanda zai dinga cika baki zai dinga da'awar abin da ba a bashi ba abin da ba mallake shi ba kamar mutum ne da zai sa zai tufata da abin da yake karya to inda a wannan ne babu laifi da kuma babu kawai rajul sabi hal a rastumin lela hal a rastumin lela wa tsanin rajul ibn tahu fil khasira inda kitab ba laifi uba zai iya kenan tikara ko kuma harbe biye shi a tsatso a lokacin da yake kenan yake yi mata rarauka kenan dan ma'ahi ya bigi diya ba laifi bane haka kuma dan ma'ahi ya shiga gida na diyar shi ko da ko mijin ta yana nan shi ma bai zaman tawali ko da ko suna tare da mijinta kenan mijinta yana nan matsar yana daga lokuta waɗanda za iya ya halitta kenan a shiga gun mutum ba laifi bane ba kenan kamar yadda sayyidina bakar da yazo sai shiga alhali kuma manzo Allah sallallahu yana nan ma wannan duka shi ma ba laifi bane ba sannan kuma a kitabul libas babu isti'aratul qala'i aran tsakiya saboda tsakiyar ta asma'u ce radiyallahu anha ta'ara wannan ma yana daga abin da yasa sai aka tsaya akan nema saboda kaga abu ne na aro in abin mallakin ka ne kana iya cewa na hakura to amma aro ne ta wajen asma kaga ba da za a ara abu kuma Allah a dawo a ce ma mutum ya faɗi babu dadi to wannan yasa sai aka tsayu akan wannan sai kuma yanayi na rayuwa kaga matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayin da na Aisha a guranan sallallahu alaihi wasallam wannan ma yasa kaga ta ara din tunda ta faɗo a wani wanda za a yi bulaguro da su kenan ta yi kwalliya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yasa sai ta ara dan saboda ya zama to kenan ta kyautata ga waci sallallahu alaihi wasallam to kaga inda rayuwa ce ta gadara ake bukata rayuwa ta kasa kaga da duk an wuce mataki amma dirhami 12 take tsakiya ce ta dutse ba ta zinariya ba a lokacin da kuma kaga suna amfani da munduwa suna amfani da kaza tunda Allah subhanahu wataala ce wala yadrubna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna kar mata su dinga buga kafafuwansu dan a dinga jin mundaye inda suka koyi a kafafu to kaga a lokacin da su matan laraba suke sa mundaye na zinariya ba ma a hannu ba a kafa kuma ana buga kafa idan a ci cewa ta isa to amma kaga matar manzala sallallahu kuma ya tsakiya ce to haka ake so kowa ya tsaya a matsayin shi babu yanda za a ke matar malam ki ce dole sai kin zama kamar matar alhashi ko kuma ki dinga gasa da matar alhashi ke kuma matar ustaz ce alhali kuma shi ustaz a mafi yawa talaka ne mafi yawa shi ustaz talaka ne sau da shaddar ibtila al'ambiya sun mal'amsar fal'amsar ibtila rajin bi kadar dini manzana sassa wani ce har sai ina son kai ce fa'a menene nan sanar sai ce ka kimsa lilfakari tishifafan ko saboda haka kaga mafi yawa zaka samu cewa yawa yawa kenan ustazai mafi yawa talaka ne to kaga ce mata ustaz ko kuma kai ka armo mata mai tsada kaga ai zaka shawo kai ustaz ne ka armo mata mai tsada tun tana gidansu a tawar da ta saba sawa ta karamin kudi ta jigawo karamin kudi ta jigawo shadda kuma wata sa ta talaka ne sai ta kuma bata sa ta talakari ne ke ta kodi nan ma ne abin da takalmi ma bata sa ɗan cana tun tana ƙarama kuma wuyanta an saba ƙulla mata zinariya to sai ka armo wannan kaga kaga ita kwa yaki aka aihi yaro shi kenan kaje ka kaɗan so irin kayan nan lilan-lilan na jarumai kaka mata abin da jinta na ɗiyan talaka wani ustata ce ya za ba ta sa na kayan na ɗiyan talaka ba ya za ne ba ta sa kayan wannan na ɗiyan talaka ba to kaga za ka yi tashan wahala ya kai tashan bashin mutane kai tashan wahala duka huriri ce kai tashan wahala ana ango ka sha kamshi kai kuma gala abin nan ka sha wuya ne ko to amma an ka ɗauki kowa da gwargwadon matsayin shi kowa ka san matsayin ka ka sauna in ka yi ka huta maranka sai ka huta maranka amma iya daga wahala ka ɗauko abin da ya karhin ka to sai za ka ga za ka sha wahala matan wanzara zagarar da aka yi haka kuma a muwarin babu mai an kuma ka biye ma tunanin mace kuma ta ce a aini ilau zammani baitu namlin wal habibu ma'i da kana zalika bustanin wa maidanu ka gani eh zai ya ce menene sammul khiyati ma al habibi maidanu kaga to he ka biye ma ta ce ai babu damuwa wannan rayuwar ni in dai muna tare da kai ai dai yanda za a shiga kumci in ma ina ne in bukka ce ma na zamna za ka gane kuranta ta cinye gara wannan duk tunani ne na mace halamu ya kaza ne amma ba ta iyawa ba ta iyawa halamu ya kaza ne kowa wahala za ka sha kai za ka sha wahala falayi kurjan na kawo minar jannati ba ta shi to kai a nan za ka tabbatar da shakali babu sai kuma ya kawo a babu mana adaba man adaba ahlahu aw ghayrahu duna sultan baba zai iya ladabtar da zai iya ladabtar mutum zai iya ladabtar da iyalin shi ko wani wannan ba sai sarki ba kenan baba yana iya ba sai shugaba ba baba yana da damar a musulunci yana kaga ai sayyidina bakar sai shiga sai yake kokarin mi ladabtar da ita yake kokarin mi zungurarta to sai kawo shi a baban kenan wanda yake baba wanda ya ladabtar da kenan iyalin shi baba zai iya ladabtar da iyalin shi ko kuma wani wakilin wanda aka wakilta ma kenan ladabtarwa yana iya ladabtarwa ba sai shugaba ba in mutum ya yi ba daidai kenan ba sai hukuma ba ce za ta ladabtar misali a tsari na nasara ai kaga baba bai da damar yadda kago bai da damar yadda kaza kawai da wanda yake da damar yadda ka sai hukuma in mutum mai rashin hukuma ma wani lokacin sai a hana ta ita ma bata da damar sadaka tun da wani aka dake shi sai zama rikici to kaga shi a tsarin nasara kawai babu gudu kai baba ne kai bugu a amurka kaga sai a kulle ka kai bugu a kaza sai a kulle ka to a musulunci ba haka bane ba koda ba shugaba ba wannan abu ne wanda kenan mai ladabtarwa yana iya ladabtarwa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yutahun ahadun qabli daga jabir bin abdullahi al-ansari Allah kare yarda gare shi ce ma ya ce utitu khamsan an ba abu biyar lamiyu ta ahadun ƙabli wanda lamiyu a hunna ahadun ƙabli kafina ba a ba ba wani ɗaya daga ma'aika da suka gabata sallallahu alaihi wasallam nusurtu bin ru'ubi an aka zamuni an taimaka min bin ru'ubi da razanar da kafare sanan kun fi qulubil ladina kafar ru'ba saboda aka bin ru'ubi masirata shahrin tahiyar wata guda tsakanin manzala sassan na aka ce iyakancewa da masirar ta shaharar saboda ƙarshen tahiya mafi nisa tsakanin shi da kafirai shine wata guda kafiran da suka yi nesa na nan salasa wanda shi zume wanda tsakaninsu da shi tahiya kenan ta wata guda kenan in ku har wanda suke mafi nisan kafiran da suke nesa suna razana min babu aula kenan da kwana uku kwana hudu wana makamci haka wannan kuma saboda gaskiya da Allah ya dunkule ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce wannan abun da nan sara sai ce nusurtu bi ru'ubi hatta da al'umma manzo Allah sallallahu wanda suka zama suna kwatanta aiki annabi sallallahu alaihi wasallam su ma wannan abun Allah ya keɓance su da shi shi yasa waɗanda suka zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ya zama kafirai in suna matuƙar tsoron su da an ce musulmi za su jira to kuma shikenan ana cikin tashi hankali to wannan hatta daga masu imani in suka tabbatar da imani to Allah yana sa kaskanci da tsoro a zukatan kafirai sai kuma ya sa izza a zukatan masu imani waju ilal ardu sannan kuma an mayar da ƙasa an janye an sa ƙasa a gare ta zamanto masu gidan gurin sallah wa tahura sannan kuma mai tsarkakewa kaga saboda ko ina annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa ayyuma rajulun min ummati adraktuhu salatu falyusalli duk inda mutum daga al'umma ta salla ta cin mishi zai iya sallar shi sabanin su an can kaga sai a dakunan ibadun su fa ayyuma rajulun min ummati adraktuhu salatu falyusalli duk inda mutum daga al'umma ta salla ta cin mishi yayi sallar shi wa hilal lil qana'im ma ci sallallahu alaihi wasallam yace an halitta mun gani mu a wata ruwaya yace wajhu lil ardi kullu masjid illa illa al maqbara wal hammam wa ƙari'atu tariq sai makabarta sai kuma banɗaki sai kuma tsakiya wanda yake na hanya wa lalle da gana'in kuma an halitta ganimomi a gare ni kaga nan ma ganima da aka halitta ga manzala sassan da kuma wa al'umman shi shi yasa kaga nan ma yace me waje ilalle al-ardu masjidan wa tahura kenan ni da wa al'umma ta haka kuma ce ma nusurtu bi ru'bi an agaza mun kenan da ni da wa al'umma ta to sai dai in ya zamanto al'ummar ta musulmi ba ta kan gaskiya to kenan anan wannan agashin kenan al'umma ba za ta cancance shi amma in tana kan da'ira ta addinin to kuma tana tare da wannan agashi din walam ta illa li ahadin qabli ma'aikan da suka gabace ni ba ta halitta ba gare su wa utaitu shafa'a sannan kuma an bani ceto wa kana nabiyyu ba'ath ila qawmi khassa da annabawan da aka turo a baya akan turo su zuwa ga al'ummansu keɓance waila adin a kahun huda to kaga akan tura su zuwa ga al'ummansu a keɓance a nan gurin malamai suka ce to annabi nuhu alaihi salam wanda aka ce shine farkon manzo ursila ilal ard wanda aka turo a ban kasa kace wannan duba da lokacin da Allah subhanahu wataala ya ne ya halakar da kafirai tunda duniya ce gaba ɗaya aka halaka to yanzu a lokacin sai zama tilas babu wanda zai tsira sai wanda ya yi imani da annabi Nuhu a.s. a lokacin da ke na hallaka ta zuta amma ba nan ba kaga Allah ya ce ina arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihum azabun alim kenan zuwa ga mutanen shi shi ma shi yasa ma ki sai ce kana nabi yub'as ila qaumi khassa ada annabi ana tura shi zuwa ga al'ummar shi kebe wasu kuma suka ce a an tura annabi nuhu zuwa ga mutanen shi da kuma mutanen duniya ga baki daya sai dai da inda aka yi ruwa sai abin ya kare amma na annabi sallallahu alaihi da'awa kuma ya ta zama to mustamirra wa bu'ithu ila nasi amma ni kuma an turo ni zuwa ga gabaki ɗayan mutane da aljannu duka wannan yana nuni a bisa khususiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hafiz ibn hajar ya ambata waɗansu daga ciki wanda sun kai kenan goma sha bakwai da suka zo a hadisi wasu malaman suna lissahu wajen sittin wasu kuma sama da haka musamman irin imam suyuti cikin al-khasaisul kubra ya fada da kenan kawo abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto Allah subhanahu wataala ya keɓance shi ya keɓanci kuma al'ummar shi da shi sallallahu alaihi wasallam sau da haka wannan bai taƙaita ba ma'ana daga cikin kususiyar da aka ma manzala sallallahu alaihi da akwai waɗannan da akwai kenan taimama shi yasa manzala sallallahu alaihi a wata ruwaya din sai yake cewa sannan an mona abubuwa a nan sai yake cewa ba alfahari ba kenan yana ambatawa dan godiya ga ni'imar Allah subhanahu wataala da ya mushi bukhari ya fitar a kitabul masajir babu wannan yuju ilalli al-ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa ta zaman to masjidan wa tahura cewa wa tahura mai tsarkakewa kenan kasa ta kan tsarkakewa taimama tana zaman tawwa kambacin ruwa wajen daukewa hadasi kaga ruwa ne yake tahur ne to haka ita ma taimama kenan ita ma wa tahura mai tsarkakewa yanzu ba ka bambanta ba tsakankanin taimama da kuma alwala ta ruwa ko wanka na ruwa sabon tunda shi ma ruwa tahura ne haka ita ma taimama ne a iya ce wa tsahura ita ma kenan mai tsarkakewa saboda haka taimama kambacin arwalla ce ko kuma wanka wajen kenan mai daukewa hadasi daukewa hadasi sai dai lokacin da ka samu ruwa kenan kuma daga nan gurin aikin taimama ya kare sai kai amfani da ruwa kamar yadda nan sarasa ke cewa yake cewa taimama sarki ce ta mumini ko da bai samu ba ruwa shekara goma fai za wajen na wafarai taƙillaha wale bisahu basharata shi ma wannan ya kawo mana kenan dalili akan cewa taimama khususiya ce ta manzo Allah sassa al'ummar da suka gabata ba su samu yin taimama ba babu taimamu fil hadar idan lam yajid ma'a wa khafa fawta salati wannan babu zai nuna mana yin taimama a lokacin da mutum bai samu ruwa ba kuma sai ji tsoron kucewar lokaci an abi juhaim al-haris an ami juhaim ibn al-haris al-ansari radiyallahu anhu qala aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min nawi bi'r jamal annabi sallallahu ya gabato daga wajejen bi'r jamal falaqiyahu rajulun fa sallama alayhi wani mutum ya hadu da shi mai sallama falam yarudda alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam ake bai mayar mai ba hatta qabala al-jida har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam fuskanci wata katanga fa musabi wajehi wa yadi sai shahi fuskar shi da kuma hannayensa sun marar da alaihi salam sai mai da mai sallama a nan tsara sai ce na ƙini ambatan Allah ina hali wanda yake na rashin tsarki kenan wannan yana nuna yin taimama don aikata wani abu ma'ana don samun tsarkaka don mutum ya ambaci sunan Allah ko wani abu na ibada babu bambanci a inda mutum ya yi taimama don yin abu na nafila kamar sallar nafila ko karatun ƙur'ani ko na abu sai kuma kai sallaci farilla da ita kamar yadda kana iya arwalar da za ka yi don yin nafila ko kuma ambatan Allah kuma ka yi sallah da ita to haka ita ma taimama duka kana iya yin wannan babu taimumi babu almutayammumu har yanfuku fihima wannan babu zai mana nunin cashin wanda zai taimama sai ya bushe ƙasar da ya zamanto ya tabo ana ammar bin yasir radiyallahu anhu daga ammar bin yasir sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rasu hijira tana da shekara 36 radiyallahu ta'ala anhu wanda amma da yake cewa yake cewa na nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ma ake ce marhaban bil tayyib al mutayyib yace maraba da al tayyib al mutayyib wanda yake tsarkakeke abin tsarkakewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ka so Allahu adi man ada Allah ka so kai ki wanda zai zamanto ya ki amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce amma muli abu shashatuhul iman an cika karsashin shi an cika sasannin shi da imani radiyallahu ta'ala anhu an ammar bin yasir radiyallahu ta'ala anhu annahu qala li umar ibn al-khattab ammar ya ga musayyidina umar ama tazkuru ana ama tazkuru ana kunna fi safarin ana wa ant amma tazkur ba za ka iya tunawa ba ana ni inna kunna fi safarin ana wa anta anna kunna fi safarin ana wa anta anna mun kunna fi safarin mun zama muna balaguro ana wa anta da ni da kai fa amma anta falam tusalli a lokacin kai sai baka yi ba sallah da muka nemi ruwa muka rasa wa amma ana fatama'aktu amma ni fatama'aktu a wata ruwa ya fatamarraktu sai na yi birgima mana na gama duk jikina da ƙasa saboda ya san da taimama amma bai san ba mai kaifiyar yaya siffar taimama take sai ishtihari wanda yana nuna kenan halaccin yin ishtihari zamanin manzala sarasa fasallatu sai ne sallah fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ma yake fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake ce inna ma yakfika ai kadai ya ishe ka hakaza ka aikata kamar haka fa daraba bi kaffayhi al-arda sai ma yake ya buga kasa da ta buga sabi wa nafakha fihi ma sai ya bushe thumma masaha bihi ma wajhahu wa kaffai sai kuma ya shahi huskashi ya shahi tafikan shi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna kenan inda mutum ya zamanto ƙasa ta gama dukkanin jikin shi da niyya ta taimama shi kenan taimama shi ta yi kamar misali mutum ne ya yi a rola sai zama gabaki ɗaya ko ina wajen shaho kai sai ma ya wanke kan duka gaba ɗaya yanzu ba a ce ba kuma sai ya sake shawa kaga mutum ne ya yi niyya wanda ya yi niyya zai shawa kuma sai ya ambala ruwan ma duka gabaki ɗaya to kaga shi kenan ya ɗauke mishi kamar misali mutum ne ya yi a rola ya yi niyya a rola kuma duk ruwa ya ba shi kashi ko ina da kaga shi kenan an gama yi ba yawon ku ba tun da wankewa daidai ba ba farilla ta sabga ba don zai ruwa ya ba shi kashi duka gaba kida inda ko ina ya samu ya ci cuda shi kenan na tartib a to tartib dole ne farilla ne tartib yi wani a yanyi sabanin cikin tartibu ko cire tartibu yanzu a sannan ruwan da ya ba shi kashi ya akwai tartibi mai ciki ruwan ba ya faru daga saman ba zai kasa ko an zai faru daga saman ko kuma ka ce an samu tasawi kenan a tare duka suka jika kenan dai ba a akasa ba ko bai sami yin takarar da sami su ma suna daga farloli ko da yake suna daga huska go suna daga huska to sai kurkura shaka shi ke nan go sau da haka fa ya ce wana fatama aktu sai zama na yi birge ma fasalletu fasakartu zalika lalle sai na gaya ma nan faqala inna ma yakfi ka haka za ce kawai haka ya ishe ka saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga kasa da tafufukan shi sallallahu alaihi wasallam kenan shine kawai haka wasu malaman sun ce mutum zai bude tsakanin yatsun shi dan kasar ta shiga ko hakan kai kuma yayi kawai zaka bismillah sai mutum ya buga haka sai kuma kenan sai bushe saboda ni hakki da wasu abubuwa ko kuma kenan ka karkade kenan ko dai bushewa haka sama-sama ko kuma karkadewa kaga kenan ba wai kuran bace kawai ake so fa musabiya waje a sai shahi fuskar shi kenan sai nan kuma dama kenan da wannan sai shahi nan gura haka kenan in kai ɗaya ka takaita abu ga ɗaya yayi saboda hadisi a taimun darbata yin darbata lil waje wa darbata lil yadaini kenan bai tabbata ba wannan shine mahfuz na hadisi na ammar shine asali shi yasa hafiz ibn hajar yace akan sifa na taimama hadisi ammar da na abu jihan sune kenan kan gaba duk waɗanda ba su ba za ka ko dai mawqufi ko kuma wanda yake bai tabbata ba amma bangaren kenan abin da yake asali waɗannan sune saboda haka da yayi niyya guri tsarkakeke kenan ya buga ƙasa saboda haka sai karkade sai kuma ya shafi fuska sai kuma ya shafi wannan sau da haka kuma duk abin da yake ko dai katanga nan sana sai da katanga matukar da akwai kura ko kuma gurin da yake ƙasa ba dole ba sai turbaya ruwa ya cewa waje ilar turbatu hali tsahura wasu suka ɗauka ke naunin kama an yi ƙaidi ne akan cewa sa'idan tsayiban sannan kuma da sanya kenan ya zamanto an sanya kenan waje ilar liyar ardu ya suka ɗauka wacce ruwaya tana takaitawa kenan sai na amma asali malamai suka ce shine duk abin da yake a fuska dutse ne a ƙasa ce damshi ne rere ne duka katanga ce wadda take tana da kura duka in mutum yake ne ya bismillah sai haka sai kuma ya karkade da niyya sai kuma ya shafa wa alaikum karfe ne ne karfe yana eh a wannan wannan mun sani yawa sai mu karɓi har nan insha Allah bismillah hadisin Aisha qala kharajna la nara illa al-hajja
عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي خرجنا لا نرى إلا الحاجة فلما كنت بسرح hajja حجة فلما كنت بسرح حدت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وأنا وأنا أبكي فقال وأنا أنا أبكي.
بست قلت نعم فقال إن ذلك أمر إن ذلك أمر أنه الله على بنات عالم فاقضي ما يقضي الحاج حاجة غير أن لا تطوفي بالبيت
نعم فقال رسول آه qalat فضحى رسول sallallahu alaihi wasallam فضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء على على نسائه البقرة Mm, an-nisa'i عن نسائه البقرة نعم bil بالبقرة ne babu rasal al-ha'id ra's zawjiha wa tarjilihi Mhm, hadisin ci وأنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam وأنا حائض نعم.
في رواية يدني لها رأسه وهو في المسجد فترجله وأنا حائض Mm, ah?
فترجله وهو نعم.
في المسجد. وأنا حائض wa ana wa hiya وهي نعم باب قراءة الرجل في هجر امرأته وهي حائض وهي حائض نعم نعم من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا أم سلمة
عن ام سلمه رضي الله عنها بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا
مضطجعة مضطجعا
مهم. في خميصة ayo ba haɗe ba an ɗaya ba zamanin ga in gama wannan kalmar kai wata haɗe ban gama wannan kalmar ka haɗe in ya kumce ke na a haɗe za ka ƙara sarfi ne ita kuce an samu gaba ke nan
عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وضيعت بها خميصه فإذ حبت فسلمت فأخذت ثياب هيرتي نعم.
فقال أنفست قلت قال أنفست قلت نعم فدعاني فأجبت وهو حميلا نعم بام مباشرة الآية نعم نعم فأتزل فأغسل مم. صلى الله عليه وسلم نعم وأيكم صلى الله عليه وسلم نعم باب ترك الحائض الصوم حديث أبو سعيد shi dama malar salam za a karanta hadisi ana uzu da wasu ba ana uzu da wasu mala shi ba eh عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضحى الفطر إلى المصلى فقال فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار قلنا قلنا يا رسول الله قال تكفرن اللعنة وتكفرن العشير تكفرون اللعنة وتكفرون العشير ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب إليه رجل هازم لإحداكن من إحداكن قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أليس إذا هذا أليس شهادة المرء مثل حسن شهادة شهادة
أليس شهادة المرأة مثل حسن شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من حسين أبيها نعم أليس إذا هادت لم تسير ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من حسين بها نعم أليتك للمستهادة
عن عائشة رضي الله عنها قالت اتفق معه بعد اتفق معه بعد نساء أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معه بعد نسائه وهي حاضر
وهي وهي وهي حاضر مم.
وهي مستحاضة نعم.
بعدما مم.
فربما و- فربما وضعت تسطع تحت حامل نعم ممكن ما راح يقول ولا القصر بسم الله باب الطيب باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيط حديث لأم عطية نعم نعم نعم إلا ثوبا عند عند القبر إذا اتصلت من مهيتها في نبضة أظفار وقلنا لي وقلنا ننهى نعم باب جلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المهيض حديث عائشة أن امرأة
أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم
من قسم خير كيف تغتسل أها.
فقال خذ الفرس فرسة من مسك أها.
فتطهر بها نعم. قالت
قال آه، كيف أها.
أتطهر أها.
قال سبحان الله فتطهري آه، ف- ف- فعجزت إلي
فاجتذبتها مهم. إلي فقلت مم. ثواني يا سامي
فاجتذبتها الي فقلت لها فقلت لها تتبع اثرنا يا kenan subhanallah a karo na biyu ne ko yawwa wani lokacin kamar wani laɓe-laɓe wani kamar wani laɓe-laɓe ake babu mutu shafin mar'a inda gusuli amin al-mahid an haƙalat a halartu salamu alaikum Mhm. فكنت صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال رسول فكنت فكنت ممن تمتع ولم يسب الهادية وكنت ممن تمتع ولم يسب الهادية فكنت فكنت ممن تمتع ولم يسب الهادية فزاد
فزعمت أنها فزعمت حاضت أنها كانت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة ف- هذه ليلة عرفة فقال انقضي رأسك وامشطي ان- انقضي انقضي رأسك وامشطي وامسكي عنك العم- وامسكي عنك عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن أمر عبد الرحمن أمر أمر عبد الرحمن فأعمرني أمر عبد الرحمن فأعمرني إلى إلى التنعيم منى من التنعيم مكان عمرتي التي نسيت نعم نسك نسكت مهم. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض وأنها قالت خرجنا مهم. موافين هو
خرجنا خرجنا موافقين
موافين الهلال ذي الهجة لوكاتي يا مرأة بكم إن شاء الله ها؟ آه، تو- تو. نعم أها. أين أنا تجي يوا لهلال ذي الهجة فقال من أحب أن يهل بأمره ina jin to bai ƙara ci shi ba ƙara ci shi ba da alamun ba ƙara ci shi ba arama alarama aji alarama sai ka dinga dariya karajina muwafina araman ƙur'ani ya dinga tsoron hadisi araman ƙur'ani ya dinga tsoron hadisi to malam muawiya la taqdi al haid as sala wa anha an imra'a an imra'atan qalat laha atajzi an kare inda na ta
عنها رضي الله عنها أن امرأة سألها نعم أن امرأة سألها أتجدني إذا ما بعد كل صلاة إذا إذا ما بعد كل صلاة أتجدني إذا ما إذا الصلاة بعد كل فقال عائشة رضي الله عنها أعزمية أنت نعم كنا نهيج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرنا به أو قال ولا نفعل no sai mu sai a wanda ba su yin ba kenan sai tun gaba ba kai ba malam sai karanta wancan kai da malam shau dubu ku yi ko to i daya wancan kharajina muwafina
وأنها قالت خرجنا موافين من خلال بالهجرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من أحب أن يحل الأمر ولولا أنني أني أهليت لأهللت وأهل بعضكم بالعمرة وأهل بعضكم بالحج ساقت الحديث وذكرت حدثها قالت وارسل معي اخي عبد الرحمن الى التنعيم فاحلمت بعمره ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقه hadith ummu atiya
عن كثير رضي الله عنها قالت كان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج يخرج من عوراتكم بل yakhruju ko tukhraju ko yukhraju يخرج aha takhruju العواتق والخلق والذوات القبور والخيل وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل العلوية المصلى قيل لا الحية فقالت أليس تشهد عرفاء وكذا وكذا akwai madda madda akan al huyya ko akwai ko Yawa. akwai wanda bai ba kowa ya ko da alhamdulillah alamu sallallahu muhammadu wa alihi wa kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك so da haka nan gaba kan aka ida kitab kenan kitab inda aka ida kenan za a jaraba kan shi kenan mutum ya dinga kiyayewa
Allah